أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ci gaba da karatunmu na littafin Muktasar Khalil na fiqhun malikiya daga inda muka tsaya insha Allah za mu tashi a faslun hal izalatun najasati an saubi musallin walau tsarafa imamatihi wa badanihi wa makanihi لا طرف حسيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الزهرين للإسفرار خلاف آه شيخ خليل يا كل wannan fasali saboda yayi bayani dangane da kasancewar wajen da mutum zai yi sallah. Yanzu ya gama maka bayani kai kanka da alwalar da za ka yi ruwan, tsarkin ruwan da ya kai a yi wankan janaba da shi ko alwala da shi. Ya maka bayanin kai kanka ya za ka zama mai tsarki. To yanzu ka samu ruwa mai tsarki, ka yi tsarki, ka yi alwala, ka taso za ka yi sallah. To, wajen da za ka yi sallah, da rigar da za ka sa ka yi sallah, su kansu akwai abin da shari'a ta faɗa a kansu. Ba ana nufin da zarar kai kanka da tsarki a jikinka, tufarka da tsarki, kai kanka ruwan da kai alwala da shi yana da kyau, kai kanka ba kana da tsarki, za ka sa rigar da duk kaga dama ka yi sallah ba a'a za ka samu duk wajen da ka yi dama ka yi sallah a'a akwai guraren da shari'a ta zaba maka sai a su za ka yi sallah akwai guraren da akwai sifar da shari'a ta zaba maka wanda dole ita za ka sa ka yi sallah da fatan an fahimta yanzu za a zai magana akan wannan insha Allah yace shin kawar da najasa daga barin tufar mai sallah wajibi ne? Shi wannan hal izalatun najasatin nan shi shi ne mubtada na, na magana. Sunnatun a wajibatun nan shi ne khabar ɗin. Shin, kawar da najasa daga tufar mai sallah sunna ne ko wajibi ne. amma ba a kowane yanayi ba da muta'alliqat muta'alliqat din shine walau tarafa imamatihi najasar kuma ta zama ko da gefen rawanin sa ne ya naɗa rawani irin mai jela rabi na kansa yana sallah rabi kuma sai ya fada cikin najasa cikin kwata ko bawali ko jini kuma yana sallah ga rabi mai kyau ga kansa ga rabi kuma cikin najasa to shin wannan ya bata masa sallah ko bai bata sallah ba shin kuma wa badanihi ko a jikinsa misali kuma rawani ko a kansa yake ko a wuyansa yake ko kuma ya mai da shi hizam kamar bel ya yi ɗamara da shi ya ɗaure shi a kunkuminsa amma ƙasan kuma ya zuba ya shiga cikin najasa kuma yana sallah shin ya hukuncin wannan sallan take me ne a kansa yanzu hakanan kuma ko da yana rike da shi ne bai naɗa shi a kansa ba bai ɗaura shi a jikin amma yana rike da rawanin ne a hannunsa haka ko ta tsumma ko ni kyalle yana rike da shi a hannunsa to ɗaya ɓangaren kuma ƙasan sai ya faɗa cikin datti cikin najasa kuma yana sallah to daidai yake da kaman a kansa yake wani gun sai faɗa cikin najasa daidai yake a kunkumin sa yake wani gefen sai faɗa cikin najasa daidai ne wa makanihi haka nan wajen wa badani ya ko a jikinsa najasar ba a tufansa ba kawai kawai da ita a jikinsa a jikinsa take abin a khabar kenan dama nan duk ana maganan a sifatul hukumiyatu almujibatu li mawsufiha man usalati ita ce najasa da ake magana wata sifa ta hukunci wanda take hukunci ne ya tabbatar da ita wanda take hana duk wanda ya sifantu da ita in sallah sai ce la tsarafa hasirihi amma cikin wannan hukuncin da aka faɗa cewa sallar mutum za ta samu matsala idan a rigarsa akwai najasa sallar mutum za ta samu matsala ko da rawani ne a jikinsa amma ɗaya gefen rawanin yana cikin najasa sallar mutum za ta samu matsala idan jikinsa ba rigar ba jikinsa ne ya samu najasa sallar mutum za ta samu matsala idan inda wajen da yake sallah din aka ce wajen da yake sallah makan din ana nufin inda gaɓoɓinsa za su taɓa misali kamar a ce inda ƙafafunsa za su taka inda zai ɗaura ƙafa ko kuma inda zai ɗaura gwiwowinsa in ya zo sujada ko kuma inda zai ɗaura hannayensa in ya zo sujada ko kuma inda zai sa goshinsa a wajen sujada ko inda zai zauna in ya zaman tayya wannan guraren su ne kawai aka aka hana wato idan suna da nazarta to sallar mutum za ta samu matsala yasa ce la tsarfa hasirihi amma banda gefen taburmansa ko gefen sallarsa yana sallah a nan kan taburma amma yaro ya yi fitsari a gefen taburman can amma shi inda hannunsa zai taba da inda zai taka da inda zai sujada a kai da inda gwiwoyinsa za su taɓa in zo sujada duk ba na jasa ba fitsarin fitsarin yana gefe da nan kan bai shiga cikin wannan ba wannan baya haifar wa sallah matsala sallah ya ce ko tabarma ce bari kuma ya zama a ɗaki ne gefen nan da najasa ɗin amma shi nan inda ya zo ya tsaya daidai inda zai ishe shi ko da tsakankanin kafafunsa ne in ya tsaya dan balance distance da yake tsakanin kafar dama da kafar hagu tsakiyar nan ya zama da najasa ba abin da zai shafe shi sai dai in ya zauna a kanta ne kuma nan kuma nan ma za a samu matsala to sunnatun aw wajibatun shin kau da najasar daga jikin mai sallan ko tufansa ko inda zai sallan kai ko ma rigarsa ne ko rawaninsa ne gefe na jikinsa gefe kuma na cikin najasa shin wannan sunna ne sunna ne yayi haka din aka ce sunna as-sunnatu shine khabarun wato wato sunnatu din shine khabar na wancan al-izalatu najasati din sunnatu din shine khabar din wancan mubtada din in aka ce sunnatu kuma ana nufin wai ana neman ai haka ne nema mai ƙarfi amma bai kai wajibci ba shine sunnatu matsalubatun talaban mu'akkadan amma ghairu jazib ana nema ai haka in nema sosai amma dai ba tilas bane kam amma dai ana so ai haka ne ko kuma wajibi ne wajibi kuma shine matsalubatun talaban mu'akkadan jaziman shine bambancin sunnatu da wajibi a fiƙihu in aka ce sunna aka ce wajib wannan shine bambanci duk ana nema a yi su duk kuma neman da ake so a yi su nema ne mai ƙarfi sosai ake so a yi amma bambancin shi ne wannan shi ƙarfin neman da ake bai kai ga tilas ba bai kai ga tilas ba to sai sunna shi kuma wancan ƙarfin neman da ake ya kai ga tilas in ma ba a yi ba to bai yi ba shi ne shi kuma wajibi to shin kawar da najasa daga tufar mai sallah ko jikinsa ko inda yake sunna ce ko kuma wajibi ne saɓani amma zamansa sunna ko wajibin fa ba mutlaq sai za ta in zakara wa kadara in ya zama yana ciye da nazar ya sani ba ya manta ba ne yana sani wa kadara kuma yana da ikon kau da ita amma in ya manta da najasar a shi kenan wannan ta kone ya manta rigar akwai najasa ne ya manta wajen akwai najasa ne balle kuma in bai sani ba shi kuma wannan daban a wannan ya sani ya manta wannan ba matsala a'a bai manta ba ya sani kuma bai manta ba amma bayi da ikon raba kansa da wannan najasa bayi da ikon ikon da zai samu na rabuwa da ita shine izalatu waɗi kawar da ita da ruwa mai tsarki yujudu ma'in tahuri samu ruwa ya wanke to bai da iko ba ta yadda za a iya samu ruwa wannan ma daidai yake da a waje mai tsarki kawai yake sallah ko kuma ya samu wani riga mai tsarki ya sa bai da wata riga a duniya sai wannan kuma ba ruwa kuma ba yadda iya ai akwai ma inda za a je ma yayi sallar ma zindir amma dai nan ba ta kai ga yi sallan zingir ba, ko ba zai yi ya yi sallan tsirara ba, kuma ba zai yi ya samu wata riga ya sa ba, kuma ba zai yi ya wanke ta ba, to wannan ma rigar kamar mai tsarki take kawai. In kuma waje ne wajen makan ɗin, ba zai taɓa yi ba ya yi inci ƙali ila makanin tsahirin ba, inda yake nan ba yadda za a iya barin wajen, ila gidan yari ne, ko sel ne, ko irin gatarum ɗin nan. ko kuma wani wajen hisar a gaban an yi kidnapping ɗin mutum a azanallahu a jarana an kama mutum an je an ɗaure shi a daji to ila inda yake duka waje biyo daji ne na lissafi da makamantan irin waɗannan to kaga wannan ya sani bai manta ba amma bayi da iko to shi ma wannan ba da shi ake magana ba a'a wanda yake ya san da najasa bai manta ba yana da ikon kawo da ita da ruwa ko yana da ikon canza riga ko yana da ikon barin wajen yayi sallah yayi yayi sallah a wajen waje sai tsaya a wajen to yanzu yaya ne ya sallar sa wajibi ne sai ya kau da wannan najasar sallarsa ta zama ta yi ko dai sunna ne ya kau da ita yace khilafun da sabani وإلا عاد الزهرين للإسرار wato idan ya zama bai tuna najasar ba shine illa din nan lam yaskuri najasa kenan bai tuna najasar ba sam ya manta ko kuma ya zama na bai da iko kan kawar da ita sai sallah da ita ita najasar shin ya manta da ita ne ko bai san da ita bane ko yana sane amma ba zai iya kawar da ita bane har idan da sallarsa shin a adar zuhuraini lil isfirari shin dole zai mai in ya samu ruwa ko ya samu wani gurin ya bar inda yake ko ya samu ta rigar shin zai maimaita a zahar da la'asar zuwa isfirari dab da faduwar rana yayin da rana ta yi fatsi fatsi za ta faɗi nan shin dole sai ya dawo da azhar da la'asar tun da lokacin su bai fita ba ko ba zai dawo da su ba shikenan sallah ta yi cikin wannan dukansa akwai sabani ya zaɓi kawai ya ce zuhuraini saboda ya taƙaita magana littafin nasa mukhtasaru kuma ya ce ispirar ne saboda hukuncinsa saboda shi yanzu hukuncinsa shi wannan mutum kamar hukuncin kawai wanda ya manta sallah ne wanda ya manta sallah wato akwai lokutan da mutum ko ya manta sallah ba zai iya biya ta ba a lokacin shine lokacin da rana ta yi dab za ta faɗi nan ta fara cikinta ya fara shiga zai faɗi to ka bari sai an yi magana da lokacin ko sallan gawa ba a yi ko ta irin sallah ba a yi ta a lokacin haka kuma lokacin da rana take ta ko jiki za ta hudo amma ba a sallah a lokacin haka nan ran lokacin da rana ta yi istiwa a tsakiya kamin ta yi zawali nan ma mutum zai haƙura da sallah tunda ɗan lokacin ɗan kaɗan ne kawai zai gishe wannan ɗan nan sai mutum ya yi giya ko ya yi adai to ya ɗau hukuncin zaka hukuncin wanda zai yi abin nan zai biya ko wanda zai yi nafila ya sa ce isfirar kamar wanda zai yi nafila wannan saɓani khilaf ɗin nan da ya faɗa saɓani ne kawai lafizi khilafun ne lafizi saboda me malamai duka sun yi ittifaki alƙadir azzakir shi kan zai dawo da sallarsa wanda yana sane rigar nan akwai nazaza a cikinta yana sane sai ya sallah wannan zai dawo sallah har abada bai sallah ba wanda yana sane wajen da zai sallar nan akwai nazaza a jiki wannan ya dawo da sallarsa wanda yana sane jikinsa akwai nazaza wannan ya dawo da sallarsa shine alqadiru azzakiru kenan wannan malam sun ittifaqi annasi al'ajizu shi kuma sun ce fil waqti zai dawo da sallah shine kaga sabanin lafzi ne to yanzu muna magana akan annati al-ajiz ne ba muna ne magana akan al-qadir az-zakir shine bambancin su shi yasa yace maka khilafin wasu qutuha fi salatin mubtil haduwar najasa akan mutum yana sallah mubtilin ya bata masa sallah in najasar busasshiya ce da ta faɗo jikinka ya ta zauna sallah ta ɓaci in kuma ɗanya ce da ta faɗo jikinka ko ta zauna ko ta faɗi saboda tana da danshi za ta yi naso a jikinka ita ma ta ɓata maka sallah amma idan najasar busasshiya ce sai ta faɗo tana faɗuwa a jikinka sai landi sai ta faɗa wani guri wani abin nan bata zuba a jikinka ba ko abin bai fashe a jikinka ba ko da busasshen ne nan sallar ka tana nan nan sallar ka tana nan ba abin da ya samu sallar an fahimta amma idan ya zama na ɗan ya ce to nan ta faɗi a jikinka ta faɗo a jikinka tana nan ta makale ko bata makale ba sallah ta baci amma in busasshiya ce sai ta zauna a jikin naka ko ta shige cikin rigarka ta makale to nan sallah ta baci wa suqutuha fi salatin muqbil sai dai kuma in ta zama mimma yufa anhu dan kadan ne dan kadan ne abun bai kai misali jini ne kuma bai kai dirham ba ba gani kaga nan kan nama ko ba faduwan tai ba ko dauka kai kasa a jikinka ba wannan bai bata sallah ba ka zikri ya fiha kaman tina najasa a cikin sallah ya ɓata sallah kana cikin sallah sai ka tina wannan rigar taka ashe akwai najasa a jikinta sallah ta ɓaci kana cikin sallah sai ka tina inda kake nan an yi fitsari a wajen ko da wani abu ne akwai najasa a wajen sallah ta ɓaci ka zikriha fiha tina najasa a cikin sallah sai ya ɓata sallar gaba ɗaya la qablaha amma banda tina najasa kamin ka shiga sallah kana sane da najasa a rigarka kana sane da najasa a nan wajen kamin kai sallah ka gama alwala ko ma kan kai alwala ka sani mai da ka gama alwala ka ba kai sallah sai ka manta sai ka manta da ka manta kai ta sallar ka sai da ka idar sai ka tina ah ashe rigar nan suna da nasa to kaga tunawan da kai kamin ka shiga sallah ne ka tuna sai bayan ka fito daga sallah kuma ka ƙara tunawa to nan bai bata sallar ba bai bata wata sallar ba kawai dai abin da ake so da mutum zai dawo da ita cikin lokaci mai lokaci ya wuce shikenan karka ce wallahi fa ina sane kawai da na zo sallah ne na manta a ce to ai daidai kake da misali wanda yana cikin sallan ya tina a kayan sallar ka tayi amma in wa kullu yadatin fil waqti fa huwa fabilatun dama in lokaci bai fita baka dawo da sallar in lokaci ya fita ko sallar ka tayi amma wanda ya tina ta yana cikin sallah wannan ba wani kaulani kawai sallar ta ba ce an gane ko? To shi wanda ya tuna najasa a cikin sallah shi ma akwai tafsir a ciki. In ya tuna najasa a cikin sallah, to da ya tuna sallar ta ɓaci. To zai yi kuma ba tuna wayi ba, bai sani ba ne. A cikin sallar kawai sai ya ga najasa, sai ga farerin shatin jini kawai a jikinsa ko fitsari. Yanzu ya san da najasa a jiki. Yana cikin sallah. sallarsa ta ɓaci. To, amma idan najasar busasshiya ce misali ya gani a cikin sallah ila wani kunshi ne na jini ko na bayan gari a leda ko a wani tsumma a aljihunsa ko dai wani abu da ya kamata haka. Kaga ya ya tina yana cikin sallah amma kuma wannan din menene yabis ne busasshe ne. Ka gane abin ya zama kuma bai bai zauna dindindin a jikinsa ba. kila ya ɗan so ya taɓa shi ne kawai ko abin da ya kama da haka ko kuma najasar wanda aka yi afuwa a kanta ne irin ba ta suke ɓata sallar nan ba ne wanda aka yi afuwa a kanta ne ko kuma lokaci ya yi kunci wanda yanzu ya tuna da najasar amma yanzu fa in ya yanke sallar nan kila kan ya idar ma lokaci ya fita to wannan ya ci gaba da sallar ta kawai idan ma'fuun anha ne kuma illan tastaƙirra minhu ko ba kalwaƙatu to nan dole zai ci gaba da sallarsa wannan tafsir guda uku ne an gane yana cikin sallar hetin da najasa idan lokacin ya ya yi kunci lokacin ya yi kunci da ba zai yi in yanke lokaci ya fita ya ƙara sata ko kuma ma'afuun anhani ɗaya da najisar amma ir kaɗan ce, ininta an yi afuwa a kanta, na ma dole ya ƙarasa sallarsa. Ko kuma ba ta zauna a jikinsa ba, ta gangara, na ma dole ya ƙarasa sallarsa. Ga wanda ya tina ta a cikin sallah ma sai an samu wannan tafsir guda uku. To, laƙabla hatiha, mun yi maganar laƙabla hatiha, wanda ya tina sallah, wanda ya ya tuna ya san da najasar ya tuna da ita kafin ya shiga sallah har ya shiga sallah sai ya manta ta sai da idar da sallah sai ya tuna in lokaci bai fita ba ya dawo da sallah in lokaci ya fita sallah sa ta a da shi ma a da shi ko kuma najasar ta kasance aukanat asfala na ali ko ta kasance tana kasan takalminsa ne kasan takalminsa ya taka kashi ko ya taka ya taka ji matakalmin ba wanda yake da soso da abin da ke ƙasa zai iya hawowa sama ba. A takalmi ne wanda ƙasa daban sama kuma daban, ba yadda za a yi abin ƙasa ya hawo sama. In ka taka ruwa misali, ba za ka ji ruwan a ƙafanka ba. To irin wannan takalmi yake da shi sai taka da zasa a ƙasan takalmi. Fakala aha, da ya tuna sai cire takalmin daga kafarsa. Sai zo sujada sai sujada ba takalmi. Kasan in yi sujada, na zasa za ta ɗago, ta taɓa jikinsa. Saboda haka in ya zo sujada sai cire takalmi ya yi sujadarsa. Ya yi zamansa. Da ya tashi sai kuma mai da takalminsa. In ya sallarsa haka, sallarsa ta yi. Sallah ta yi muddin najasa mata taɓa shi dama nuna ake tsoro in yana ƙasan takalmi to in kai sujada zai iya taɓa in kai zaman taya zai iya taɓa to wannan shi ne shi ma wa'ufiya an yi afuwa amma ya asuru dangane da najasar da cire ta zai wahalar ko kuma ciyaye kai daga ita zai wahalar kai kalan wasu najasofi wanda ba yadda za a yi dan adam ya kiyaye kansa da su wannan ba komai an yi afuwa a kansu sai kawo misali ka hadasin mustankihin kamar hadasin da ya auri ɗan adam wani irin masu salisul baul wannan mustankihin ko yaushe baulin ya ɗiga a jikinsa akwai masu irin salisul reh ko yaushe iska hutu na fita a jikinsa akwai masu salisul mazi akwai masu salisul mani sai akwai irin wannan akwai masu salisul za'id wanda kullum sai dai a sa kaman abun nan ya dai a sa masa kaman nafki amma kullum fita ke wannan ba komai sai sai sallar da kawai yuridu la bikum al-yusra ala yuridu bikum al-usra wa balali basurin haka nan danshin basur danshi na basir wanda suke irin da basir wanda bayan su ya ɓaci irin basir mai tsiron nan ko mai fitan nan zai zama koyaushe yana zuba zai zama ba bawali ba ne ba ga'idi ba ne amma kaman kuma kaman kuma su ne kullum da abin da ke fita ko jini wannan ko jigar ka ya taɓa ko jikin ka ya taɓa ba komi bai ɓata sallah ba shi ne cutan bana libasurin fi yadin ko a hannun mutum inda za ka sa kana gogewa a hannunka bayan yana cewa za ka sa kana me da shi to ko kana cikin sallah wannan ka sa ka me da shi kaga ya shiga cikin dubura to dole akwai nau'i na najasa da za a samu a ciki to wannan ba ba ba ba kuri wannan shi ma an yi afuwa a kansa in ka surar raddu amma idan fitowa da kuma yarwan yayi yawa ne amma in kaɗan kaɗan yake maka nan kam dole ana so kana wanke hannun naka an ce kamar in ya kai zai fito a wuni sau hudu to ka surar raddu ka surar raddu nan ba komai inda zai fito a wuni sau hudu ya fito kamar ya fito kamar to wannan ko yana jikinka da abin nan ko yana jikinka danshin ko dattin ko najasar wannan ba komai za ka yi sallah amma in ƙasa da sau hudu yake fitowa nan kan sai ka wanke hannunka. Au saubin ko a tufa. Rigarka. Rigarka yake taɓawa, yake ɓata ta. Ko a jikinka ne. To nan kan za ka na abin nan za ka na wankewa, nan ma in bai yi yawa sosai ba. In yawa sosai kuma, shi kenan nan ba yadda za ka yi. wato bambancin shi ne shi wanke tufa da jiki kullum yana da wahala yana da yana da dan wahala amma kaman wanke hannu kaga shi bai da wahala sosai to nan shi an fito ana wanke haka ma in riga ce a ce kullum sai an wanke ta da kuma ba a da wadatar riguna ne kullum sai an wanke a zaki a wanke a ita zaki yana da wahala wa saubi murdi'atin haka nan an yi afuwa ga rigar mace mai reno mai shayar da jariri dole zai tashi zai fitsari da sauransu amma dan nonon kawai shi kan ma na ba sai ko tunguɗi amma rigar mai shayarwa kaga yana da wahala ta iya kiyaye kanta daga fitsarin yaro ko kashin yaro to wannan ma an yi afuwa amma in bai yi yawa ba in yi yawa kan to zai iya bata mata sallah yasa ya ce ta ji ta shigo ita ta iya yin ta kawai ta iya yin ta ta ta saka nan ya zama dai rigar babu babu fitsarin babu abun nan sai ce wani ziba la hasau bullis salati abin da ma ya kamata gare ta ita mai sharuwa ta ware rigar sallah in ta gama hada-hadanta da yaro to yanzu in za ta yi sallah tana da rigar da za ta ɗauka ta sa kuma yanzu irin jogin lufayi da ake har ƙasar nan ko ba komai a cikin ta sa lufayen ya sutuce ta duka har ƙasa yadda sallanta suna gama ta cire ta sa rigar reno kuma ta ɗauya yaro ko ba ita ta haifi yaron ma ko reno take kuma ko baiwa ce ko ya ce wa duna dirhamin min damin mutlaqan haka ufiya an yi afuwa a jini wanda bai kai kwandala ba bai kai fadin kwandala ba mutlaqan kuma jinin kowane iri ne na haila ne ko na nifasi ne na abu mai rai ne ko na mushe ne na abun da ake ci ne ko alade ne ko duka in dai bai kai dirham ba ufiya sai shine amfanin cewa mutlaqan din nan fa'idar mutlaqan din kowane irin jini eh kwandala man kwandala haka shi dirham albagali da mai da mai iziya ya kwatanta din nan ka kalli kafar alfadari ko jaki kafarsa ta gaban nan cikin za ga wani wani rawun baki haka cycle baki to kaman da dai wannan misali ya kaman kwandala kenan haka shadid mugunya eh kaihin iwa shine fari sal din nan abin da ke fita daga cikin kurji fari sal shine kash kuma sadid wanda ya zama ya haɗu da jini shine sadid wa bauli farasin haka nan bawalin doki ligazin amma ga mayaƙi mutum ne mayaƙi nan ma kuma bi ardi harbin a ƙasar kafirai wannan sauka ya kiyaye kansa daga wannan bawalin zai yi wahala kullum yana cikin gumurzo nan ba kuma sai sallah da shi ko yana zikiri kansa amma banda jaki saboda jaki shi ba a yaƙi da shi banda alfadari bagal shi ma wannan kuma shi jaki da alfadari tifakan ne ba ba a cin su amma shi kaga doki akwai sabani shi za aka ce doki kawai aka yadda nan ma kuma a kasar kafirai amma in a kasar musulmai ne ai kaga zai iya sauka ko ya samu wata riga ko wani abin da ya kamata nan ma kuma mayaki banda dan kasuwa dan kasuwa ne dole ne ni wani kayan da zai yi sallah ne saboda shi rayuwarsa ba ta cikin hatsari amma shi jaz rayuwarsa tana cikin hatsari ya ce zai tsaya ya natsu har ya samu wato kayan da zai canza ne wa asaru zubabin min azratin haka nan abin da kuda zai zuba wa mutum ko kuda ko sauro ko wani abin da ya kama haka in ya sauka jikinka ya je ya shigo cikin fitsari ko ya shiga cikin kashi sai zo ya sauka jikinka dole abu ɗan ƙafafun nasa nan ya taɓo wancan zai ɗan sa maka a jikinka. Ba komi. Wa mawdi'i ijamatin musiha. Haka nan wajen ƙaho da aka shafe shi. Ka yi ƙaho, kaga akwai jini. In aka cire ma jini zai zama yana ɗan akwai ɗan jini a wajen. Kama an shafe wajen an sa auduga ko ni ƙyalle an shafe wajen. Ba komi nan ma alaman jini jini nan da kake gani za a yi sallah da shi haka ba komi. fa'iza bari'a ga sala idan ya warke, wajen ya warke, ya ɗan daɗe kenan da yin ƙahon wajen ya ɗan warke, tunan kan ga sala ya wanke jinin wajen. Saboda jini zai zama ya ɗan bubbushe ya bubbushe ya bubbushe a jiki. Shi mai ƙahon yake magana, sai ya goge wajen, ya wanke wajen. Wannan busasshen jini tun yana ɗanye kan ba komai. in an shafe wanda zai fito fito din nan ba komai ma in ya bushe ya warke to dole ya wanke wannan busasshen jini din amma shi ma dai in kadarawa zakara in yana san in yana tuni kuma zai iya wanke yana da dama wa illa in kuma ya tuna sai bai wanke ba a'a da zai dawo da sallar fil waqti amma a cikin lokaci lokaci fita tayi saboda me yayi sallah da jini a jikinsa amma fil waqti ba abadan ba. Wa uwila bin nisyani wa bil itlaqi. Wa uwila an fassara muktasar an fassara ita mudawwana bin nisyani. An ce in ya manta ne zai dawo da ita fil waqti. Wasu sun ce bil itlaqi. Kawai in dai ko mantuwa yayi ko ba mantuwa yayi ba sai ya dawo ko da gangane sai ya dawo ita fil waqti. aka aka fassara wato ita mudawwana za mu tsaya nan insha Allah za mu tashi wa katsini matsari wa in iqtadat al-azratu bil muslimin Allah ya fahimtar da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأولاد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر الله الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم